نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
ويجب الطهور مما ذكرنا نعم
من خروج الماء الدافئ للذة للذة في نعم.
نوم أو يدرج من رجل أو امرأة na'am a a jiya malam yana bayani akan abubuwan da wanka suke wajaba a dalilinsu cewa tulifa fi masil mar'ati farjaha fi ijabil wudu'i bidhalik wato malamai sun yi sabani cikin idan mace wato ta shafi farjinta shin alwala ta wajaba a kanta ko bata wajaba ba to abinda yake shahararre a mazhabin al'imamu malik allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato shine idan shafar shi ce ta yi ba totsa yatsatta ba ce ta yi ko ta shigar da yatsatta tsakankanin farjin nata wannan alwallata ba ta warware ba shi ne ya ce wa ya ji buɗuhuru mimma zakarna wanka yana wajaba a kan ɗan adam yana wajaba a kan mutum musulmi mimma zakarna daga waɗannan abubuwan da muka ambato su a farkon babi min khurujil ma'id dafiqi lillazza saboda fitowar ruwa addafiqi wanda yake tunkudowa da ƙarfi ana allazi ya'ti bi quwwatin wanda yake zawwa da ƙarfi lillazza amma idan ya zamanto dalilin fitowar tashi saboda jin daɗi ne ba wai saboda matsala ba ce amma inda a ce mutum zai huce ta wa- bayan gidan wani aka watso ruwan zafi wannan ruwan zafin saboda tsananin zafin shi da ya watsu mishi hal ya sa ya fitar da maniyi wannan babu wanka a kan shi saboda wannan ba fitarwa mani ba ce wanda take ta jin daɗi ko mutum ana ba shi kashi gardi ne an kai shi makaranta irin ta wani an rirrike shi ana ta ba shi kashi saboda tsananin zahin bugon da ake mishi ya sa ya fitar da maniyi to shi ma wannan babu wanka a kan shi ko ya zamanto mutum yana saman doki ko wani abin hawa yana sukuwa da shi gabaki ɗaya ya rikita shi to wannan shi ma idan ya fitar ramani baya daga cikin wato wanda mutum zai yi wanka a dalilin fitar da shi khurujul mani al-muqarinu lil-ladha shine yajibu ghuslu minhu amma idza kharaja bi ghairi muqaranati al-ladha aslan kharaja imma bi su'ubatin aw bi mashaqqatin to wannan ba wanka akai fi naumin aw yaqazatin wato wannan mani a cikin barci ne ya fito wa ɗan adam da ya tashi daga barci ya ga wandon shi a jike aw yaqazatin ko kuma a'a a falke ne yana tsaye ne hakan ɗin ta faru da shi to dai wanka ya waje ba min rajulin aw imra'atin min rajulin wato wannan maniyi daga ɓangaren namiji ne aw imra'atin ko kuma daga ɓangaren mace ce ne wato in namiji ne ya fitar da shi a cikin barci ne ko a wajen barci ne wanka ya waje ba a kan shi hakanan idan mace ce ce ta fitar da maniyi cikin barci ne da ta tashi ta ganta a jike ko kuma a waje ne tana tsaye ne to wanka ya waje ba a kanta na'am أو انقطاع دم الحيضة أو أو الاستحاضة أو النفاس awin ƙiɗa'i da milhaida ko kuma hakanan wanka yana wajaba saboda yankewar jini na al'ada idan mace tana cikin jini na al'ada ba ta ibada kuma ko ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai amsa ba ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba an gane ko? to idan jinin wannan na al'ada ya yanke mata ya daina zauwa to wajibi ne a kanta ta yi wanka awil istihadati hakanan wanka yana wajaba a kan mace wanda ta yi jini na al'ada tana cikin jini na al'adar jini na cuta ya zo mata bata samu ta yi wanka ba har sai da wannan jini na cuta ya ɗauke to ita ma wannan wajibi ne a kanta ta yi wanka an gane ko wato yankewar jini na cuta a karan kanshi baya sawa a yi wanka amma in ya zamanto tana cikin jininta na al'ada to jinin da ya ɗauke na al'adar da na cutar ya shigo wato ba ta yi wanka ba ana nan ana ta neman magani su je su gurin wannan likitan a ce toho daga nan sai an je guri kaza sai an samu magani kaza a je gurin wannan wanda yake ba da magani na gargajiya to har dai allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka dace amma dai ba ta yi wanka ba to yanzu bayan an dace wannan wajibi ne akan da ta yi wanka idan jinin ya yanke saboda akwai jini na jini na al'ada wanda bata mai wanka ba to amma in ya zamanto ta yi wanka na jini na al'ada wanda ya zo mata bayan shi ne jinin wannan na cuta ya zo mata to bayan ya yanke wannan ba wajibi ba ne akan ta yi wanka baya daga cikin wato wankan da yake na wajibi wanka na jini na cuta yankewar jini na cuta baya sawa a yi wanka wannan shine abin da malamai suka tafi a kai yawancin shurrahu haka suka yi wa wannan gurin sharhi auyin nifas hakanan kuma wanka yana wajaba a kan mace saboda yankewar jini na biɗi idan aka ce annifasu wato shine jini wanda yake fitowa daga farjin mace a lokacin aihuwa ko kafin ta aihu da 'yan mintuna ko bayan ta aihu da 'yan mintuna ko a lokacin da take cikin aihuwar wannan shine jini na al'ada jini na bi'i jini na al'ada kwa shine jinin da yake tunkuɗowa da kanshi yake hutowa daga farjin macen da take iya ɗaukan ciki ga al'ada wato wanda ta balaga an gane ko in ya zo shi adadin kwanakin da yake baya huce kwana goma sha biyar iyakacin kwanakin da zai duk alal aksar shi ne baya huce kwana sha biyar wanda shi ne ra'ayin al'imamu malik da ɗalibansa da kuma waɗanda wato suka suka yi aiki a mazahabarsa amma ko waɗanda suke ganin cewa aksaruhu kwana ashirin ne na'am أو مجيب حشفته في الفرد وإن لم ينزل aw bi maghibil hashafati fil farj ko kuma hakanan wato wanka yana wajaba akan mutum saboda bacewar kan alƙalami ɓadda kan alƙalami da yayi fil farji a cikin farji idan aka ce alhashafa shine ra'asu zakar wato kan azzakari idan mutum ya ɓadda kan azzakarin shi kan alƙalamin shi a cikin farji na ɗiyamaci to yanzu wannan wanka ya waje ba a kan shi hakanan ita ma wanka ya waje ba a kanta wa illam yunzil wato ko da shi wannan mutumin bai inzali ba ko da yana saka wato yana saka wato farjin shi yana saka azzakarin shi cikin farjinta wani rikici ya hartsi ne to shi kenan yanzu wanka ya waje ba a kan shi wanka ya waje ba a kanta an gane ko? na'am ومجيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل Mm.
ويوجب الحد ويوجب الصلاة Mm. to shi kenan ويحسن الزوجين wayo hassinu ويحسن الزوجين to shi kenan malam ya ce wa maghibul hashafati fil farj bacewar kan alƙalami a cikin farji na ɗiyamaci yujibul husula yana wajibta wanka dole ne mutumin da wato ya sadu da iyalinsa matuƙar alƙalaminsa ya ɓace a cikin farjinta kan shi kaɗai to wajibi ne ya yi wanka wannan ba wani zancen a kiyaye ya fitar da maniyi ko bai fitar da maniyi ba tana da sha'awa ko ba ta da sha'awa wajibi ne ya yi wanka wa yujibul hadda sannan kuma ɓadda kan alƙalami shi kaɗai a cikin farji yana wajibta yin haddi idan mutum ne ya ce to ai shi lokacin da ya kwanta da wannan budurwa iyakacin abin da ya san ya ɓadda a cikin farjinta shine kan alƙalamin shi kaɗai to wajibi ne a mai haddi na mazinaci hakanan ɗan luwaɗi wato ya yi luwaɗi da ɗan uwan shi to matuƙar kan alƙalamin shi ya ɓace cikin addubarar soban nashi to wajibi ne a tsayar da haddi a kan shi na dukkan wanda ya luwaɗi uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa wato wanda ya aikata ɗin da shi wanda ya sa farjin nashi cikin addubar soban shi da shi wanda aka yi mishi hakan ɗin ya yi gohon aka mishi hakan ɗin duka kowanne a kashe shi an gane ko to wajen kashewar ne malamai suka yi saɓani yadda za a kashe su hakanan dukkan wanda ya yi haka in dai yana da aure to za a mai bulala ɗari ne an gane za a jefe shi ne har ya mutu in ya yi zina kenan an gane ko wa yujibu sadaka sannan kuma ɓadda kan alƙalami kaɗai a cikin farji yana wajibta ciyuwar sadaki ga baki ɗaya idan ya zamanto an ɗaura auren mutum da mace da zaran an ƙulla aure tana da kwai rabin sadaki in miliyan guda aka kai ana ɗaura auren shi da ita yadda da ta yi aka ɗaura auren shi da ita ta ci ɗari biyar yanzu ɗari biyar ce ta mishi saura a wajenta in a lokacin ta ce ta fasa daga cikin abokanan ango da suka zo gurin ɗarba arme ta tsinkayi wani ta ce ai ita wancan take so ita ta fasa wancan ne ce ni ki to shi kenan yanzu bayan an ɗaura aure ne da ce ta fasa shi kenan sai a dawo mai da ɗari biyar ce a ni miliyan guda na bada a ce to ai da ya ja ta ci ɗari biyar abokanka da ka gayyato suka zo aka ce ɗiyarwa da ce kaɗai wannan ya isa ka ce ko miliyan aka ce ta ciyu ka tafi da ka yi haƙuri to da zaran ya kwanta aure da ita wannan matar ta cinye sadaki ga baki daya ana saka labule ba kowa ya shiri to yana ɓadda kan alƙalamin shi cikin farjinta shi ke dan ya wajibta ciwar sadaki ba zai ce ba shi ai shi bai san haka ne ba da ya san haka ne ma shi da ma sai gobe ya zo shi garin kaza kaza kaza ba za ta hudda shi ba an gane ko wa yuhassinu zawjaini sannan kuma ɓadda kan alƙalami a cikin farji na ɗiyamaci yana katangar da ma'aurata guda biyu wato yana sanya saurayi ya zamanto fateri yana sanya budurwa ta zamanto zawara an gane ku matuƙar wannan mutumin tun da yake ba taɓa yi mai aure ba sai wannan gamin da aka mai aure a daren farko ya kwanta da matar tashi ko azzakarin shi duka bai shiga ba cikin farjinta suka samu matsala aka rabu to duk lokacin da ya yi zina a gaba shine hukuncin da za a ɗoka mai shine na arrajin an gane ko za a jefe shi ne har ya koma zuwa ga Allah hakanan matar da ya zamanto ta yi irin wannan aure ingatacce da alwalai da sadaki da shahidai shaidu to shi kenan ita ma in ta yi irin haka nan to da zaran an raba auren nan in ta sake yin zina in ta yi zina to ba bulala ɗari za a mutu ba za a ce ba ai budurwa ce a'a yanzu ta tashi daga sunanta budurwa ta koma katangaggiya an gane ku na'am ويهل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها sannan kuma ɓadda kan alƙalami a cikin farji yana halitta almutallaqata thalathan matar da aka yi wa saki uku yana halitta ta ta koma wajen allazi tallaqaha mijin da ya sake ta mata wannan sakin uku amma da sharuɗa idan ya zamanto akwai haɗin baki tsakankanin shi mijin na farko da ita matar to irin wannan arman karya dal baya kariwa dalkin wannan bai kariyu ba in akwai haɗin baki tsakankanin mijin na farko da mijin na biyu wannan shi ma auren in yi baya tafiya an gane ko in akwai haɗin baki tsakankaninsu su duka uku shi mijin na farko wannan wanda zai aure ta abokin shi ne sannan kuma ita ma aka kirayo ta aka sa ta cikin lamarin kin ga dai yanda aka yi a takura nake da ke ke ma a takura kike da ni yanzu ga wani zai aure ki yana zuwa ba zai kwanta da ke ba yanda ya dace zai sake ki yana kina dawowa amma ni in mai da shi gidana ta ce ta yarda ya lala kuɗi a gabanta tana gani ya ɗauka ya ba abokin nashi wannan ta wannan ko ayin shi ma baya zuwa ko ina don kuma wannan aure ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mai albarka Allah ya la'anci shi mijin na farko ita matar haka nan shi almuhallil almuhallil din shine mijin na biyu almuhallalu lahu shine mijin na farko an gane ko duka Allah ya la'ance su kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa fuska ta hudu ita ce wanda malamai sun yi saɓani a kai ita ce fuskar da babu sawa hannun mijin farko a ciki kawai ita matar ita ce ta ga za ta yi auren karya dal ta je ta ta samu wani ta ce da allah malam ka aure ni amma ina so idan ka aure ni bayan kwana biyu kawai ka sake ni saboda so nake in koma gidan mijina amma shi wannan mijin ba shi ya kawo mata wannan istiratiji din ba kawai ita ita ta yi wannan tunanin za ta koma gidan wato gidan iyalinta tana da iyali ne dama to wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce tun da ba sawa hannu tsakankanin shi miji na farko wanda dama shi ne ake yake famala halitta mashi to don ta yi irin wannan aura an je an ce an ɗaura auren ta yau ranar litinin aka ce mishi ranar talata da murci aka ce ina ga wancan a gidansu wani irin ka ga wancan a gidansu ya ce ya ce da kyau da kyau su taɓa hannu a gurin an ku ku samu ma abin da ake bugawar to wannan yana da damar washe gari ya buga motar shi ya tafi can yana zuwa ya ce to gashi na dama dalilin da ya sa ne wannan ya saboda in koma gidan iyalina ne shi kenan a biya a yi komai da komai wannan ya halitta aka waɗansu daga cikin malamai suka ce amma waɗansu suka ce a'a aure ana yin shi ne da niyyar dawwama inda irin wannan auren ne ta yi shi ma mijin da ya aure ta kuma ya yi niyyar ne zai rike ta ne ilal mamat to sai wata matsala ta zo ta samu duka aure dama ana yin shi ne duka da niyyar a zauna har a koma zuwa ga Allah to in matsala ta samu in aka rabu wannan ba matsala a cikin shi za ta iya koma amma in dai har akwai haɗin baki to akwai wanda suka ce ko da da shi ɗin ne mijin na biyu da ita matar suka yi wannan haɗin bakin ba zai yi ba amma ita matar ce kawai ta ƙi kayanta ko ƙawayenta ba su san ba ma yanayin da take ciki ya an mata zancen tsawon mijinta ta raka zagin shi ashe ita kuma ta ciki na ciki saboda kal a ƙizawa gurinta a ce ai arman karya dan ne za ta yi daga an mata zancen mijin shi ta zage shi mijin ta wancan nada in aka mata zancen uwan shi ko baban shi an ce ga baban mutum shi Allah ku rabu da shi da Allah ne na ruwana da shi can dan su ma can ta hiye mishi na gami na da su to da ta yi auren ta tana zuwa ya ta tasa fitina rana kai tsaka to wannan ya halitta mijin ta mai da ta an gane ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce la'anallahu al-muhallila wal-muhallala lahu Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci al-muhallil wato mijin da zai zo ya halittawa wata matar shi da zai halittawa wani matar shi Allah ya la'ance shi duk wanda aka yi magamami da shi ya tafi ya yi aure ya auri wata mace ba da niyyar ya rike ta ba da niyyar sake ta Allah ya la'ance shi saboda abokin shi aure ta hakanan shi ma almuhallal din shi ma alhajin da ya tura ya ba da kudin ya ce a ja auruwanci dan ta zamanto ta halitta a gare shi shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance shi inda ake da kwai wato matsala shine in ya zamanto an samu haka to kuma akwai warwara guda ɗaya in ya zamanto shi mijin lokacin da ya saki matar tashi saki uku ko in a zama ɗaya ne mata saki uku ya rubuta ya ce shi wane ya saki matar shi saki uku to wannan sakin yana iya yiwuwa a maido shi saki ɗaya an gane ko in aka ga yayi nadama ga baki ɗaya ya daburce ita ma ta yi nadama ga baki ɗaya ta daburce a gidansu to saboda akwai malaman musulunci ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba ba biyar ba wanda suka tafi akan cewa saki uku a lokaci ɗaya wato saki ɗaya ne an gane ko wanda wannan shine abin da yake gudana a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya gudana a zamanin abubakar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi a shekaru biyu na farkon umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shi ma wannan shine saki uku a matsayin saki ɗaya yake amma umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya ce mutane wasu suna gaugawa cikin al'amarin da inda za mu zartar da hukunci a kansu to da sun shiga taitayinsu to daga lokacin shi wato ya mai da saki uku a kalma ɗaya a matsayin saki uku ne don mutumin da ya garaje ya ce wa matar shi ya mata saki uku a kalma ɗaya to ta haramta a gare shi sai dai in ta yi wani aure an gane ko to shine kuma bayan umar dan khattab da ya tabbatar da wannan a doka ta musulunci sai ya zamanto gabaki ɗayan malamai da suka biyo baya akan wannan fatawa suke ana nan ana nan babban malamin da ya raya wannan sunna shekul islam ibn taimiyya ya ce to wannan abin da yake sananne a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin da yake sananne a zamanin abubakar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi na cewa saki ɗaya saki uku a zama ɗaya a matsayin saki ɗaya yake to wannan yana da kyau a raya shi saboda la tudayyiq hajaran la shine kamar da mazala ce laqad hajjarta wasi'an dan abin da yake mai yalwa ne to kada kai kokari ka kuntata shi eh in dai ka gano maslaha a cikin sa to kai kokari ka tafi inda maslaha take idan mutun ya saki matar shi sake uku a zama daya in ka kallace shi kaga mutun ne mai garaje kaga mutun ne wanda take-taken shi ya mushi yawa to sai ka ce bai halitta a gare ka ta koma wajenka sai ta sake aure amma in kaga mutumin da aka ce ya saki mata shi saki uku a game ɗaya ka ce kai wani ba zai iya wannan aikin ba wani yanda yake da taka tsantsan yanda ya san wahalar aure ba zai ce ya saki mata shi saki uku ba da kuka zo kuka zauna da shi ya ce wallahi malam garaje ne a yi haƙuri ni ban taɓa tunanin haka ya huto daga bakina ba kawai sai bayan ta huto na ji ashe uku na ci to wannan shi sai a ɗan gyara mai takarru a maida mai iyalinsa akwai wanda malaman da suka ga haka haɗa tsakankanin duka fatawoyin guda biyu an gane ku amma dai akwai malaman da suka halitta in mutum ya yi bai karya doka ba bai saba wa musulunci ba amma malaman nan guda hudu duka ba na tunanin akwai wanda ya tafi a kai al'imamu malik al'imamu abu hanifa al'imamu shafi'i al'imamu ahmad to amma dai akwai malaman da suke jigajigai ne wanda an jinjina su an ji ma'aunin ya kai na su yi magana a waiwaya zuwa magana su sun bayar da fatawar hakan ɗin an gane ko? na'am wa yufsidul hajja sannan kuma hakanan wato ɓadda kan alƙalami cikin farji yana ruguza aikin hajji na mutum suwa'un aikin hajji na farilla ne ko aikin hajji na nafila ne ya lalace idan mutum yana cikin ibada ta hajji ya tafi da matar shi to kala yi tunanin cewa hajji akwai ta farilla akwai ta nafila akwai abubuwan da suke halitta a ta nafila ya aikata wanda bai halitta a ta farilla ya aikata ba ya je a ga sun koce da iyalin shi sun shiga wata otal da ya wuto yana neman ina inda ake sayar da ruwa ya je ya wanka wani ce ya ne aka yi ce ai saduwa ce da iyalin shi to shi kenan aikin hajjin shi ya rubuce ya ɓaci kuma dole baɗi sai ya zo shi ya gyara wani ya sake wani kamar yadda lokacin da muke karatu cikin littafin irshadu salik muka yi bayani na'am an gane ku wa yufsidu sauma hakanan kuma yin hakanan din wato yana ruguza azumi yana lalata azumi ya zamanto mutum sai ya sake azumi na'am وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت to shi kenan a ibada wanda take ta nafila idan mutum ya karya ta da gangan ya bata ta da gangan to shin wajibi ne akan shi ya rama ta ko ba wajibi ba ne irin mutum yana sallan nafila ya yi raka'a ɗaya yana cikin ta biyu sallar shi ta ɗauki ƙara dama kuma a gaban tafin shi take da ya leƙa ya ga sunan wani alhaji ne ya ce to wani alhaji shi in ya kashe dai kai ka kira shi shi kuma ba shi da kuɗi a salular shi kawai sai ya kare assalamu alaikum mala alhaji na ya ce da ya ta kira ta ɗaji ba ce eh ina da wani aiki ne kaɗan a yi haƙuri to bayan kun ƙare hirar da shi sai ka sake wannan sallar ko ba sai ka sake ba mutum yana cikin azumi na nafila ya ɗauko azumin shi tiryan tiryan sai wajen karfe sha biyu wani ya ce bishi mu je mu akwai bikin wane da ake ya ce ai shi bai ma san da bikin ba ya ce kuma ya kamata ya tafi sun je can ya ga an kawo burushat shi kuma rabon shi da ya ci nama ya hi sati ya rarraba to tun da dai ba wanda ya sa azumi yake ya ce kuma ne nima to sai ya rama guda ko ba sai ya rama guda ba an gare ko ko ya tafi aikin hajji ya je shi can ya haɗe da wata a can aga ce to ai ba ɗaura aure a cikin hajji wanda yake da harami ba ya ɗaura aure kuma ba ɗaura mai aure ya ce kai shi ya ci da wannan iramun ce dama shi ai gashi gashi gashi matar shi ta gidan shi tana ɗan ba shi wahala kuma gashi sun haɗu da wata ya ga wata yar can wajen shana ce ma suka daidaita ya aure ta to ya zai yi da aikin hajjin shi ya sake ta ko ba sai ya sake ba hakanan umara hakanan itikafi to malamai sun yi saɓani akan haka malikiya suna ganin cewa akwai dangin abubuwa kusan guda takwas wanda in dai da gangam ne mutum ya ɓata su to wajibi ne sai ya rama su amma waɗansu mazahib din suna ganin cewa almutadawwi'u amiru nafsihi gane ko dukkan wanda aikin da zaka yi shi kanka ne kasa azumin nafila ne zaka yi to kai kai ne shugaban shi kana da damar ka ci gaba da azartar da shi hal ya gama kana da damar ka karya shi gane ko wanda kuma za a ga cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sha yin hakan din to akwai al-imam ash-shanqidi cikin littafin maraqi wato ya ya kawo maganar wani malami ciki wanda yana ganin cewa akwai abubuwan da nafila ne a farko amma idan mutum ya fara wajibi ne akan shi an gane ko wannan fulu laysa bi shuru'i yajibu fi ghairi ma nazamahu muqarribu ifwa sami'i masailan qad hakamu bi annaha bi ibtida'i talzamu salatuna wa sawmuna wa hajjuna wa umratun lana kaza atikafuna tawafuna ma'a tamamil muqtadi fa yalzamu alqada bi qada'in amidi wato yace waɗannan abubuwan dukkaninsu idan ya zamanto mutum sallah ce azumi ne aikin hajji ce umara ce itikafi ne dawafi ne mutum ya tafi zai yi haka na abin da ya shafi yana koyi da limami ne sallar shi taɓa ce ya ce ta wannan fayar zamar ɗaba zai katsa yana amidi idan da gangam ne yanke ta wajibi ne rama su an gane ku a wannan in ko koma can za ku gani cikin mukaddimarsa kafin ya shiga cikin alkur'ani na'am وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت malam yace kuma zai bayani akan alamatu al-duhur gane ko alamomin da ake ganewa cewa mace ta tsarkaka daga jini na al'ada al-duhuri alamata ne al-alamatul ula ita ce al-qassatul bayda shine wa idza ra'atil mar'atu al-qassatul bayda idan mace wanda take jini na al'ada ta ga farar ƙasa mai kama da farin alli to ta tsaharat wato ta tsarkaka a nan take shikenan ta samu tsarki in akwai ruwa a cikin gidanta ta ɗauka ta tafi banɗaki ta yi wanka in akwai ruwa amma sanyi gare shi ta ɗan ɗumama shi sai ta tafi ta yi wanka wa kazalika idza ra'atil jufufa ta tsaharat makanaha wa kazalika malam yace hakanan hukuncin yake idza ra'atil jufufa idan mace ta ga ke kasar farji wato ta shigar da tsumma a cikin farjinta ta ji shi a bushe ba wani jini ko wani abu da ya biyo shi to ita ma ta tsaharat makanaha wato ta tsarkaka a nan take matukar ta ga aljufuf to wannan yana daga cikin alamatu tsohor wato imma aljufuf imma alƙassatul baida amma alƙassatul baida'u ablahu fil mu'tadati wal mubtada'ati wato farar ƙasa mai kama da farin alli ta fi kaiwa makura sama da a ce wato jufuf ne aka samu na'am أتوه بعد يوم أو يومين أو ساعة malam ya ce to sawa'un duk ɗaya ne ra'atuhu ba'da yawmin ta ga ke kasar wannan farjin nata ne bayan kwana ɗaya da zauwar jinin jini na al'ada ya zo mata da kwana ɗaya sai da ta waye gari da ta tashi ta ji hallo farjin nata ba komai a cikin shi au yaumaini ko kuma bayan kwana biyu ne ta gan shi to dai jini na al'ada ya ɗauke za ta tafi ta yi wanka in alƙassaƙin ce ta gani in ma dai aljufuf ɗin ne ta gani to ta tsarkaka au sa'atin ko kuma sa'a guda ɗaya ɗan lokaci ɗan kaɗan ba irin yar bata mu ta yanzu idan aka ce sa'a a zamanin sahabbai ba ana nufin awa ɗaya ba wanda take da minti sattin take da segondi sattin sattin so sattin ba ita ake nufi ba an gane ko ana nufin awa ɗaya sa'a wato muddatan minan zaman ɗan lokaci zai iya yiwuwa minti goma ne za a iya ce mishi sa'atan minan zaman zai iya yiwuwa awa biyar ce za a ce mishi sa'atan minan zaman an gane ko wato sa'atan minan zaman shine muddatan minan zaman ita ce sa'a to a ɓangaren abin da ya shafi jini na al'ada ba shi da iyaka daga ɓangaren ƙasan shi daga ɓangaren ƙasa baya da iyaka an gane ko wata matar zai zamanto a kowane wata iyakacin jinin da take jini ne take na 'yan awoyi kwana ɗaya kwana ɗaya ne kawai in cikin ramadana ne sai ta yi azumi 29 in aka yi azumi 30 sai ta yi azumi 28 in aka yi azumi 30 ba ɗaya kwana ɗaya ne kawai jini na al'ada yake zo mata a kowane wata za ka samu wata haka ce wata kuma za ka samu adadin kwanakin da take na jini na al'ada kwana uku ne akwai wanda haka ne al'adarsu akwai kuma wanda tana kaya hudu akwai wanda tana kaya biyar ko kuwarsa shine bakwai ko kuwarsa shine bakwai to daga bakwai abin da ya sama shawaz ne wanda suke dora akan haka nan in ya zama to mace an ce adadin kwanakinta na jini na al'ada a kowane wata kwana goma ne wannan tana daga cikin shawaz amma kuma wanda take kaya kwana sha biyar ba za a rasa ba ana samu amma 'yan kaɗan ne su kuma idan an dangana su da wanda jininsu yake wuce kwana bakwai bai kai kwana goma ba an gane ko to amma ba macen da jininta yake wuce kwana goma sha biyar in dai jinin mace ya wuce kwana goma sha biyar to ta shiga cikin masu cuta wannan shine abin da malamai suka tabbatar saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yake cikin sunan na abi dawud wato shine matar da ta zo yana cikin musulma wato ta zo ta taka mai kukan jini na al'ada jini yana zo mata yana fitowa da ƙarfi daga cikin farjinta ya ce ta yi amfani da tsummamuni ta ce abin ya fi haka nan ya ce to ki lissafa a cikin kwana talatin da muke da a kowane wata ki yi sallah tsawon kwana shida ko kwana bakwai shi kenan kwana ashirin da hudun ko kwana ashirin da uku ki ci gaba da yin sallah shi wato ki daina sallah tsawon kwana shida ko kwana bakwai kwana ashirin da uku ko kwana ashirin da hudun ki ci gaba da sallah a ciki har da kuma a kowane wata kawai ki dinga lissafa sati guda ko kwana shida shi kenan an gane ku wanda wannan shine kenan wato mafi yawan al'ada ta mateki kwana shida ko kwana bakwai an gane ku tahayyadi wato fi ilimin lahi ta'ala sab'ata ayyamin aw sittata ayyamin na'am ثم إن عاودها دم أو رأت سفرة أو قدرة تركت الصلاة thumma in awadaha damun malam yace sannan kuma idan jinin ya sake dawo mata bayan ya tafi aka ce ba cinya ba kafar baya ta ga ya dawo aura'at sufratan au kudratan tarakati salata ko kuma ta ga wani rawaya rawaya a cikin farjin nata yana fitowa ta ga dan wani yalo yalo wanda shi alamar shi ba jini bane fir sannan kuma shi ba alƙasatul bai za'u ba ce ta ga wani rawaya-rawaya au kudiratan ko kuma ta ga wani jini wanda tsarin shi irin tsarin hanta ne shine kudura jini mai baki-baki irin jini wanda yake doke da tsarin kafe to tarakacin salata a wato sai ta daina yin sallah saboda jinin ya sake dawowa ne idan ya zo mata in a can kwana ɗaya ta yi to yanzu idan ya zo mata wannan shine kwananta na biyu da jini za ta yi lissafi ne ba za ta ce ba ba zai karre kwana uku kwana hudu ne tsakankaninsu ba za ta ce ba wani sabon jini ne wancan kin ne ya dan ba ta ya dan yi mitan ne irin da in ana wasa ana cikin wasa wasa ya ka daɗi a ce to a tsaya a yi mitan ko to shi ma yadda ya zo shi yana cikin zawa ya tsaya ya yi mitan kuma ya dawo daga baya na'am ثم إذا انقضى عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله كلام واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة.
to shikenan malam yace tsumma idan qada anha sannan kuma idan wannan jini ya yanke wa mace ightasalat sai ta yi wanka wa sallat ta ci gaba da ibadarta ta sallah sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah malam ya ce walakin zalika kulluhu kadamin wahidin fil iddati wal istibra'i sai dai zalika wannan jini wanda ya zo mata a wannan karo din da wancan wanda ya zo mata shekaran jiya da wancan wanda ya zo mata nan da kwana uku da suka huce dukkaninsu kadamin wahidin tamkar jini ne guda ɗaya tal fi ɓangaren me yace fil iddati a ɓangaren idda idan mutum wato ya saki matar shi tana idda da tsalatsatu ƙuru'in ko to wannan a matsayin a matsayin jini ne guda ɗaya za ta lissafa shi ne a matsayin jini guda ɗaya tsalatsatu ƙuru'in ko ya ɗauki tsarki uku ko ya ɗauki jini uku to za ta ɗauke shi a matsayin jini ne guda ɗaya an gane ko wal istibra'i hakanan kuma ɓangaren abun da ya shafi istibra'in mace a tabbatar da cewa mahaifarta ba ta ɗauke da komai mahaifarta babu komai a cikin da shine istibra'i wato tabbatar da cewa mahaifarta ba mashaguliya ba ce to wannan shi ma jini ne guda ɗaya hatta ya ba'uda ma bainar da maini mitsulu tsamaniyati ayyami har dai ya zamanto an samu kwatamkacin wato abin da yake tsakankanin jinin nan na farko da jinin nan na biyu da ya zo mata an samu kwatamkacin kwanaki guda takwas an gane ko au ashiratin ko kuma an samu kwatamkacin kwana guda goma wannan kaga da tsamaniyatu ayyamin da asharatu ayyamin wannan dukkaninsu maganganu ne wanda suke ba su da ƙarfi a malikiya magana ta wato tsamaniyatu ayyamin shine malam suhnun babban malami ne wanda wato yana faɗa a ji a mazhabin al'imawu malik sannan kuma da ya ce asharatu ayyamin shi kuma wajen malam ɗan habib ibnu habib wato shi ma babban malami ne a malikiya an gane yana da littafi alwadiha wanda idan kuka karanta ta za ku ga yadda wato ake zuban ilimi a can an gane ko ibnu imamu sunun shi kuma yana da kwai yana da abin da ya shafi mudawwana tashi wanda ya jiyo ta daga wajen al'imamu malik an gane ko kuma ina ga ya rawaito mu daga wajensa amma wannan lam ata yaqtan bi hada ban ga wannan ba amma dai yana da kai mudawwana na'am fa yakunu haidan mu'tanifan mu'tanafan mu'tanifan fa yakunu haidan mu'tanafan to idan ya zamanto an samu wato bambanci tazara tsakankanin jini na farko zuwa jini na biyu to fa yakunu tsani haidan mu'tanafan to jini na biyu da ya zo wa wannan macen to za a ɗauke shi a matsayin sabuwar al'ada ce sabuwar haila ce ba wacce bace to yadda muka sani shine zamanto mai kwana goma sha biyar hatta ya ba'u da ma bainar da maini mitsila hamsata ashara yauman zamanto an samu kwatamkacin kwana goma sha biyar wanda shine abin da yake sananne a malikiya a akhdari haka mai akhdari ya tabbatar a iziya haka mai iziya ya tabbatar ko sannan kuma ga risala yana ga da akhdari da iziya su ne suka yi magana akan jini na al'ada a cikin littattafai na malikiya ƙanana kafin ka zo risala an gane ko to kowanne ya tabbatar da kwana goma sha biyar ne to amma da ya zo maka dan an ƙara faɗaɗa maka don ka san akwai saɓani a ɓangaren abin da ya shafi aksaru tsuhuri da aƙallu tsuhuri shi ne ce hal izabantu an samu kwatamkacin kwana takwas ko kwana goma kenan magana uku a malikiya magana ta farko hamsata ashar yawman wannan shine wanda yake shahararre yake gudana a bakinmu da kowane lokaci in fatawa ka nema shi za a baka magana ta kwana takwas akwai malamin da ya tafi a kanta a malikiya ta kwana goma akwai malamin da ya tafi a kanta na'am ومن تمالى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحابة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها Malam ya ce wa manta ma da bi haddamu dukkan matar da jini na al'ada ya zarce da ita, wato ya ci gaba da zo mata yana ta zauwa yana ta zauwa, ta huce adadin kwanakin da ta saba yi, da kwana goma take yi, an yi kwana goma sha ɗaya sha biyu ba ta ji shiru to balagat hamsata ashara yawman to za ta kai kwana goma sha biyar ne amma wannan fi haƙƙin mubtada ce a haƙƙin wanda take fara jini na al'ada ne ba ta taɓa bayan jini na al'ada sai wannan kara to jini da ya zo mata sai ya ƙi tsayawa kawai tafiya yake ita kuma bin shi take to za ta kai kwana sha biyar ne tana kaiwa kwana goma sha biyar daga nan za ta ce to salamu alaikum eh daga nan za a yi ban kwana in ya shiru ma to in bai shiru ma sai ta ga iyayenta ta ce to babu hawa matsala ake ciki yanzu a kai ta likita wa a samu mata magani na gargajiya an gane ko amma mace wanda take mutada injini ya zartewa al'adarta mutada kashi biyu ce imma an ta kuna adatuha mukhtalifa wa imma an ta kuna adatuha ghairu mukhtalifa imma da manto al'adata wani watan ta yi kwana bakwai wani lokacin ta yi kwana biyar wani lokacin ta yi kwana takwas ita dai al'adata ba mustaqirra bace da adadin kwanaki ɗaya wani watan tana jitta kwana biyar wani watan ba ta jittawa wani kwana hudu ma take to yanzu wanda ya zama to haka ce al'ada sai ta ɗauki kwanakin da ta san ta yawa take jini na al'ada cikinsu in kwana takwas ɗin ne bayan kwana takwas in ta ƙara kwana uku sha ɗaya kenan ko shi kenan ta koma mai jini na cuta daga ranna ba sai ta kai kwana sha biyar ba an gane ko in ya zama to al'adar ta la takhtalif wato al'adar ta a kowane wata kawai kwana shida take yi yanzu da wannan ya zo bayan ta yi kwana shidda maimakon ta je ta yi wanka sai ta ga jini ya ƙara zawa ma to sai ta yi istizahari da kwana uku sai ya koma kwana tara kenan to kana fil madinati tis'atu rahadin yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sai ta ce tilka tis'atun kamilatun ba asharatun ba za ta ce tilka tis'atun kamilatun za ta ce ta ce alhamdulillah sai ta je ta yi wanka bayan ta gama wanka in mai gida ya zo ta ce to akar maka lahu akwai matsala ce ta mene ce to gashi gashi gashi ne a to tashi tashi mutahi sai a tahi likita a je likita a samu magani ko a je wanda yake ba da maganin gargajiya wanda maganinsa ya zama to mujarrabun ne sai a samu a ba ta yi amfani da shi an gane ko amma ba za ka ce ba wai tana kwana shida kuma ta kara kwana tara a kai ba saboda in tana kwana shida a kowane wata yanzu in kace sai ta kai kwana goma sha biyar kwana tara kace ta kara a kai wanda ba malamin da ya tafi akan haka nan ta kara kwana tara babu na'am sun mahiyar mustahabatun sannan kuma ita mai jini ce wanda take na cuta ta taɓa haru sai ta shiga ban ɗaki ta yi wanka wata sumu idan a lokacin azumi ne za ta ci gaba da azumi wato salli idan lokacin sallah ya yi ta tashi ta tafi ta yi sallah wa ya ci ha zaujuha kuma mijinta yana da damar ya je mata ya halitta a gare shi ya tafi an gane ko na'am ya ce wa idan qada'a damun fasa'i idan jini na mata waɗanda suke jini na biƙi damun nufasa'i jini na biƙi macen da take cikin biƙi to idan jini ya yanke mata wa in kana qurbal wiladati ma'ana wa in kana qita'uhu qurbal wilada ko da yankewa jinin ya yanke mata ne daf da aihuwa bayan ta aihu bata huce 'yan mintuna ba jinin ya tsaya to ightasalat wa sallat wato sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah ba wai sharadi bane dole sai mace ta tsaya kwana 40 ne ko kwana 60 ba dole bane mace sai ta zauna tsawon wata biyu ba da sallah an gane ko kawai abin da yasa ba za ta yi sallah ba shine wannan zawar jinin to in dai jinin ya yanki to za ta yi wanka ne ta yi sallah ko da a ranar da ta aihu ne don an ganta tana sallah ba za a ce ba ta zo da sabon abu a a dama abin da ya hana sallar shine wato itiyanu dami to shi kuma in ƙaba ya yanki to idan yanki shi kenan za ta yi wankanta ta ci gaba da sallarta to wa in ta ma dabiha jalasat sittina lailatan idan kuma jini ya zarce da ita ta aihu kawai ta ga kawai jini yana ta zo mata ta ga jini yana ta zo mata to jalasat biduni salatin wala siyamin sittina laila wato za ta zauna ba tare da tana sallah ba ba tare da tana azumi ba tsawon kwana sattin an gane ku kaga inda ya samu aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce mace tana da kwai tawayar addini an gane ku mata ransu ya ɓace ta ce ya rasu da laya za a ce mata suna da tawayar addini ya ce to alaisa ihdakunna idza hadatu lam tusalli wa lam tasum akwai wanda idan tana jini na al'ada take sallah take azumi suka ce a babu ce to ai fa zalika minni qusani diniha amma shine tawayil addini za ta zauna tsawon wata biyu kwana hamsin kwana arba'in ba ta sallah ba ta azumi to wanda tafi ma yawan lada ba sai ya kawo mota ba kamar yadda muka karanta a karatu mu na motsa maliki na shekarar jiya kan gane ko sallar kwana arba'in ba ba nan bace fa musamman in mutum yana yin ta cikin jama'a na'am to sai ta zauna kwana sittin daidai ba tare da tana ba tare da tana sallah ba tana azumi ba sannan ko mijinta shi ma ba zai halitta a gare shi je ya amfani da ita ba wa kanat mustahadatan to in dai wa aka yi kwana sittin wata ga jini bai tsaya ba sun ta salat wanka za ta za ta yi wanka wa kanat mustahabatan ta kasance mai jini ce na cuta to salli wata sumu wato da'u tana yin sallah idan lokacin sallah yayi wata sumu tana yin azumi idan a cikin azumi ne wato ɗau idan mijinta yana buƙatar ya je ya take ta za a iya takar ta ba wai dole bane a ce mace idan ta aihu sai bayan ta shekara biyu sannan ta yaye ɗan sannan kuma mijinta zai take ta a'a yana da damar ya take ta bayan jini na al'ada bayan jini na biki ya ɗauke mata ko da bayan kwana talatin ne yana da damar ya sadu da ita an gane ko amma sai dai saboda za a yi kula da bangaren abin da ya shafi shi yaron nan ya halitta a gare shi wannan mijin ya azalo an gane ko ko idan sun tafi likita in likita ya ce ba matsala wannan maganin da za ta yi amfani da shi an tabbatar da cewa baya cutarwa ba wata wanda ya taba cutarwa ko ta amshi magani ta sha amma matukar yana cutarwa ko kuma mata waɗansu yana son su baya cutar da su wani kuma waɗansu kuma in suka sha yana cutar da su to ba za ta sha shi ba an gane ko duk abin da ya zama to akwai cutarwa a ciki ba za a yi shi ba an gane ko alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam na'am